من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا biyu ga watan ramadan hijira 1447 daidai da ranar 19 ga watan biyu miladiya 2026 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar banufan dude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul tauba tun daga farkon surar allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko har mun zo aya na 31 yau za mu tashi aya na 32 zuwa abun da allah maɗaukakin sarki ya so aya na 32 a cikin suratul tauba ta fara da faɗin allah maɗaukakin sarki yuriduna an yukfi'u nurallah يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم ثم نوره ولو كره الكافرون
فكم أنت jiya ayar da muka tsaya a kai mun fara bayani kafin mu karshen bayanin ayar lokaci muna bayani ne na ayar da take bayani akan halayen yahudu da nasara da wasu kuma cikinmu masu irin wa'innan ɗabi'a menene halinsu da allah ya faɗa halinsu shine sun riƙi malamansu da kuma masu ibadan cikinsu abun bautawa kuma bayan Allah kuma sun riƙe almasihu su nasara a matsayin abun bauta je a sharhin da muka fara shi ne yana iya yiwa ka zamto kana bauta ma wani malami ko kana bauta ma wani babban mutum kai baka sani ba muka kawo kissar ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kafin ya musulunta manzo sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da shi yace kuna bauta wa malaman ku yace a'a sai manzo yace da shi ai sukan halasta muku abu ku yadda su kuma haramta muku abu ku yadda to wannan shine ainihin bautar to tambihin da mun ka fara ajiya shine ilam ilmal yaqin ku ji ku masu saurare ji na tabbas wanda bai da shakka a cikinsa anna man ashraka ma Allah ahdan fi hukmihi fa huwa kaman ashraka ma Allah ahdan fi ibadati duk wanda ya hada wani da Allah wajen hukunci to daidai shike da wanda ya hada Allah da wani wajen bauta mutane biyu ne wani zaka ga yazo yana yin sujjada ga dutse yana yin sujjada ga gunki shi da kagan shi za a ce wannan mushriki ne akwai kuma wanda zaka ga a masallaci yake yin sujjada a masallaci yake yin sallah tare da shi amma ba su da bambanci da wancan menene ya hada su abin da ya hada su shine shi wancan Allah ya haramta abu sai wani ya ce mai halas ne ya yi kuma yi yadda yana yi kuma ya san Allah ya haramta kuma wancan ɗin Allah subhanahu wata'ala ya halasta abu sai wani ya haramta mai abin da Allah ya halasta ya yadda to sun zama ɗaya da shi da mai wata gumki ba su da bambanci an gane misali saboda haka sai mu kiyaye kada mu zamto wa'inda za su bi son zuciyar wasu malamai su kai su su buru don yanzu abin da yake faruwa kenan fa sai ka ga wani malami ya yanke hukunci akan abu ya ce kaza ne babu aya babu hadisi su mabiyan malamin sai su ce a inda malam ya ce to shi wannan ba karamin hatsari bane a kiyaye yadda al'amarin yake shine alhalalu ma ahallahu Allah wal haramu ma harramahu Allah abinda yake halas shine abinda Allah ya halasta abinda yake haram abinda Allah ya haramta amma wani bai da yancin halasta abinda Allah ya haramta ko ya haramta abinda Allah ya halasta idan ko yayi haka duk wanda sun kabi to sun zama bayansa shi kuma ya zama Allah shi ba su da bambanci da wanda ya bauta hukunci Allah madaukin sarki ya muna jagora saboda haka Allah subhanahu wataala yake faɗa mana a cikin alkur'ani yake cewa fa man kana yarju liqa'a rabbih فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
mutumin da yake fatan ya yi haduwa da ubangijinsa haduwa mai kyau haduwa kana maraba da ka hadu da mahalicinka to ya bauta wa Allah shi kadai kada ya hada Allah da wani wajen ibada to wajen hada Allah da ibada waɗannan biyun ɗai a fili yake ɗai ba kowa yake gane shi shi yasa muke jaddada wannan da yawa daga cikin mutane sun yadda cewa Allah za a yi masu jada sun yadda Allah za a zo masallaci a roƙa ba su yadda su zo su duka ma dutse ba ba su yadda su zo su roƙi icce ba amma sukan yadda wani ya halasta musu abin da Allah ya haramta suka yadda wani ya haramta musu abin da Allah ya halasta duka ɗai ne Allah maɗaukin sarki ya mu jagora. Ina sake maimaita mana a harka na addini wajen hukunci da Allah yake cewa la tushrik ma Allah ahadan waje biyu ne fil hukmi wa fil ibada fil hukmi shine al halalu ma ahallahu Allah wal haramu ma harramahu Allah abinda Allah ya halasta shine halas abinda Allah ya haramta shine haram sa'annan al'amarin addini abinda Allah ya ce ai shine addini abinda Allah ya ce kada ai ba addini bane yanzu ba mu ganin wasu malamai sai su yanke hukunci su ce kaza kaza ne babu aya babu hadisi kuma a bi su akan haka ta wannan bata ne Allah subhanahu wataala ya kare mu kada mu fada a cikin wannan dan dai shi manzo Allah ya ce da shi ya gaya mu mabiyansa bul inni ala bayyinati min rabbi قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين Allah ya ce da annabinsa ka ce da su inni ala bayyinatin min rabbi ni ina kan hujja daga wurin ubangiji ba ina yin addini ne ido a rufe ba duk wani abu da zan yi a bisa hujja nake yin sa amma fa ku wa kadzabtum bi kun karyata wannan hujja da nake akai hujjan da nake kiran ku akan shi kun karyata shi to ku sani ma indi ma tasta'jilun bihi abin da kuke nema in zo muku da shi na azaba ban iya wannan ba a hannuna yake ba Allah yake azabtar da wanda ya so a lokacin da ya so sai Allah ya ce inil hukmu illa lillah hukunci wanda yake da yancin zartar da abin da yake so a abin da yake so shi hukunci ko ya zamanto hukuman shar'iyyan eh, hukuman kauniyan kadariyan ko hukuman shar'iyyan diniyan kun san muna da hukunci guda biyu akwai alhukum qadari alkauni akwai alhukum shar'i addini hukunci na addini ai kaza a bar kaza Allah kadai yake da tadakkuri a ciki sannan muna da hukunci wanda Allah ya kaddara kaza zai same ka a lokaci kaza lokaci kaza kaza zai same ka babu wani wanda ya kuma ya canza wannan kai mai imani dole kai imani da wannan ka yadda a ba yin wani abu na addini sai abin da Allah ya ce kuma wani abu ya canza ba wanda ya canza shi sai dai Allah subhanahu wataala inal hukmu illa ya qusul haqq Allah subhanahu wataala shine wanda yake ba da labari na gaskiya wa huwa khairul fasilin shine mafi alkhairin wanda yake yin bayanai dalla dalla dan mutane su gane ko su samu su shine Allah kai mu jagora kun ga Allah subhanahu wataala wannan aya yana nuna mana shi kadai za a bauta mu kuma Allah ya cancanta ya zama shi kadai yake bantu da wannan ibada saboda Allah subhanahu wataala ya bayyana sifofin wanda ya cancanta yake bantu da hukunci a wani guri Allah ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما تشركون
kun ga Allah subhanahu wataala ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar yanzu wannan aya muna son mu kawo ta a matsayin cewa Allah ya sifantu da sifa na cancantar a bar shi da hukunci shi kadai a wajen ibada ko kuma wajen hukunta abin da zai faru dan me shi ke yin halitta duka wani halitta da ka gani a duniya na Allah ne Allah shi yayi kowa da komai ashe abin da yake mallakan ka ne kai ya cancanta kai ta dakuli a kansa kafirai da mushriki Allah ce ma kana lahumul khiyara ba su da wani zabi kai dai kaga abin ne kuma ba naka bane ba ka da tasarrufi akan shi to me ne naka ba ba wannan zaka ce daga komai Allah subhanahu wataala shi yake ban yana shi cancanta yake bantu da hukunci subhanallah subhanahu wataala amma shi tsarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke hada shi da shi sai ya ci gaba da bayyana mana wa rabbuka ya'lamu ma tukilu وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون daga cikin sifofin da suke tabbatar da cewa Allah kaɗai cancanta ya keɓanci da hukunci shar'an ko kuma kaunan kasancewar ya san abin da mutane suke ɓoyewa a cikin zukatansu duk abin da bayi ke ɓoyewa Allah ya sani yanzu ku diba masallacin nan kaɗai ga mu dai bamu da yawa amma in aka ce ka faɗi abin da mutum biyu suka ɓoye a zukatansu ba ka iyawa kai abin da makwabcinka ya ɓoye a zuciyarsa ba ka iyawa to wanda bai iya wannan ta yaya ne zai yi tadakuli akan al'amuran da suka yi garin shi ta yaya ne zai cancanta ya zama Allah kun san abin da yasa muke bayanin cewa ta yaya yake cancanta ya zama Allah saboda akwai wanda yana ba kanshi matsayi na Allah baiwa kai matsayi na Allah kala biyu ne wani zai zo shi ya tsaye ce ku yi kaza shi ya ce kuma a ya san Allah ya hana to shi kamar ya zama Allah ne a wajen ku ina ƙara tambaya akwai irin wa'annan malamai a yanzu ko babu sai kaga an hau majalisi wai ana muƙabala da malami akan abin da bai da aya akan shi kuma bai da hadisi kuma mai bai sun ce su suna kan ra'ayin malamin su ya zama Allah kun gane in suka ce a'a mu shehinnanmu ba allolanmu ba ne to sai ku ce da su sun ce muku ku rinka musu maulidi ku rinka maulidi misali na nuka eh ana maulidi maulidin na manzo Allah yayi a'a sahabbai sun yi a'a suwa suka shar'anta muku yi shi ba kuma na musa in har kuka yadda a yi akwai lada ibada ce kun ɗauki wani al'amari na shari'a wanda ba Allah ya shar'anta shi ba manzon Allah ya shar'anta shi ba kun rike kun yi ma malaman ku biya to anan kun ɗauke su kawai matsayin allolin su da haka at-tadakhul fi amri at-tahlil wa at-tahrim fi amri ad-din babu wanda zai shiga cikin shi in banda Allah da manzon sa Allah zai ce ai kaza a bar kaza ce mai kace ai kaza a bar kaza amma duk wani malami da zai zo ya ce muku kaza ya halatta a yi a matsayin shi yana ganin ya kamata kada ka yi in ka yi ka amince ka ka bauta masa ne ina kare maimaita muku misalin yahudu da nasara suka ce ba ma bautar allolinmu mu zala ce musu ba suna halasta muku abu ku yi daba suka ce eh to kama kun bauta musu ne ba suna haramta muku abu ku ce eh ba eh kama kun bauta musu ne Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala ya ci gaba da babu labari kan cewa shi kadai ya cancanta a keɓe bauta gare shi sai Allah ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون
shin ku da za ku rike wasu abubuwa su zama allola koma bayan Allah da ya yi ku ga tambaya ko ya kashi kunne ya ji tambayar ne kai da kanka ka bada masa Allah ce shi yanzu ku bani labari in ji Allahu alaikum laila sarmada inda Allah zai sanya muku dare ya zama dare ne cir babu rana ila yawmin qiyamati har an tashi alqiyama a ce daga yau an shiga dare kuma ba a ƙara ganin rana sai rana tashi alkiyama tambayar shi ne man ilahun ghairu lahi a cikin bidiya ku gaya mu kuna da wani Allah da zai zo muku da wani haske a aya na gaba Allah ya ce kin kuma na labari da Allah zai sa muku yi ne ya zama dindindin har tashin kiyama wa zai zo muku da dare yanzu ba muna azhar ba in Allah ya so sai ya tsaye da rana kamar haka har tashin kiyama ba wanda ya sai canza ta babu wanda ya iya wannan aiki ce cancanta ya zama wanda za a bauta ba wanda bai iya komai iri na irin ka bayi ne na Allah ba waɗanda suka iya komai kuma kar ka ɗauka wai kai da kake gani ai kai ne duk wani da kake gani ya samu wani matsayi a duniya ba kowa bane ba wani na Allah bai iya yin komai duk abin da kake ganin ba ka iya shi ma bai iya shi Allah subhanahu wataala ya wani jagora kenan Allah subhanahu wataala yana maimaita mana dai cewa ba wanda ya cancanta abota ma sai dai shi kada mu kuskura mu riƙe malamanmu abokan yima ibada malaminka kai masa biyayya matukar ya bi Allah in ya saba wa Allah ka aje shi an gane ku kuma kowane irin malami in ya bi Allah malami ne a bi shi in ya saki Allah a sake shi kada mu zo mu sa kanmu cikin matsala wai ka ce saboda wani malami na ne ni ban ido na a ruhe ki duk abin da ya ce shi kenan a wannan kuskure ne kowane malami yana yin daidai yana yin kuskure kowane malami ana yaba masa in an so a zarge shi ana yi a zarge shi amma aibanta maluma ba aikin ku bane zage-zage na maluma ba aikin ku bane neman gaskiya shine aikin ku a gurin kowaye in dai gaskiya ta bayyana ku rike ta gaskiya ku aiki da ita a gurin kowaye da kake so in ya saba wa gaskiya to karbu da shi ba ce ka zage shi ba ba sai ka ci mutuncin shi ba malam wani nan dai bai kan gaskiya to ni ko ban tare da shi ka gane shi kaga ka huta shi kadai hanyar da zaka bi ka tsira a gaban wani amma in ka je ido rohe ka ce a inda ni malami na ya ce kaza mu muna bayan wale muna bayan malam sai an zo ranar da za ku tsine ma juna kai da malam إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب Allah ce ranar da waɗanda aka bi za su barranta daga wanda suka bi su kaga wannan a duniya ka bi shi akan bata shi ma ya ganka a ranar lahira kowa ya ga azaba to kowa zai yi barran baran da dan uwansa babu mai dama ya ce ya san wani babu Allah subhanahu wataala ya kare mu irin wannan bayani da yana da yawa anan za mu takaita sai mu je aya na gaba aya na gaba shine wanda Allah ya- yake cewa eh, yuriduna an yutfi'u nurallahi يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ga wani daga cikin halayen da yahudu da nasara suke a kai Eh, to shi ke a ba a karanta ba yanzu mun kasu ayar dai an karanta ba a fassara ba Eh, a takaice jiya ishara da muka yi wani karatu na duka yana da alaka da wa'ancan ma'ana mutum ya zo ya hukunta wani abu wanda ba Allah ya hukunta shi ba ka yi da kai mai biyayya akan wannan hukunci na cewa ya yi daidai to ka zama bawansa ya zama allah ka ta gaci kai an fahimci hausa ai an ka zo aka yi doka ta mutum ya rubuta ya mai da shi a matsayin doka kakkalla ka ce mun bi wannan doka amma mun san dai karya ce ba yadda za mu yi to ka san dama ƙarya ka bi ba ka yarda da abun ba kana nan akan aƙidar inda dama ka san dabara ce ƙarya ta an fahimci hausa amma mutum shi hukunta abu ya saba wa Allah da manzansa ka bi shi ka yarda da hakan hakan ne to wannan kafirci ne Allah ya kare to ga wani daga cikin ɗabi'u na kafirai halayensu Allah yake cewa yuriduna an yukfi'u nurallahi bi afwahihim su dai suna son su doshi su kashe hasken Allah da maganganunsu da bakunansu wa ya aballahu illa an yutimma Allah ya ki haskensa ya doshi sai ya cika sa wannan haske nasa wa daukar hal kafiruna ko da kafirai ba sa so kun ga aya ko ko kalli aya karo na biyu yuriduna an yutfi'u nurallah yuriduna wannan wawun damiri ne na jam'i raji'atun ila al-yahud inda zance siyaki ne akan mayagun ɗabi'u na yahudawa to daga cikin munanan ɗabi'unsu suna son su yahudawa kenan su kashe haske na Allah Allah madaukin sarki ya wani jagora ya takaitu ne akan yahudu su kadai a'a nan an keɓe su da ambato ne inda ayoyi siyaki bayani suke akan yahudawa amma da sauran kafirai kafiran duniya gaba daya manufarsu shine su yaƙi addinin Allah subhanahu wata'ala al-idfa'u da aka ce yuridun an yutfi'u al-idfa'u ibn ashur yake cewa huwa zihabun nuri shine haske ya tafi ta hanyoyi daban-daban imma bin nafhi ko dai ta hanyar fura iska kun gane annafh idan mutum ya kunna a ci balbal kana son ka kashe ta me za ka yi sai ka yi busa ta mutu au bi hububi rih ko iska ya zo da ƙarfi ya buga dan ka aje wuta a waje iska mai ƙarfi ya zo sai ya kashe ta au bi ilka ilma ko ka zuba ruwa dukkan yana zama al-ittifaq to su kowace hanya suna bi dan su ga hasken Allah sun kashe shi kowace hanya suna bi yasa Allah ce yuriduna an yutfi'u nurallah nurallah qaulani lil ulama kamar yadda malaman tafsir suka ce maganganu malaman sai magana bi hasken Allah me ake nufi da hasken Allah anan qila huwa alquran wasu malaman suka ce ana nufi alqurani shine nurallah da Allah ya ce ya ayyuhan nas qad ja'akum يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا Allah ya ce, "Ya مبينا ku mutane hakika hujja daga wurin ubangijinku ta zo muku kuma ya sabko muku da haske mabayyani kaga wa anzalna ilaikum nura mubina mun sabko muku da haske mabayyani kenan da nan ne wasu malama suka ce nura Allah ana shine alqur'ani kokarin su da suke dai su lalata alqur'ani kisa za ka ana ɗaukar kwantara ta wasu su koyo ƙur'ani don su zo su kawo rikici a cikin alƙur'ani kuma a kan ƙur'ani ko nawa suna kashewa da kuma faɗi Allah maɗaukakin sarki fa'aminu billahi wa rasuli فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ku imani da Allah da manzonsa da kuma hasken da muka saukar da shi shine alƙur'ani kenan nan da Allah ya ce yuriduna an yutfi'u nurallah ay alƙur'an suna son su kashe hasken Allah hasken Allah anan shine alƙur'ani su ɓata shi ai rubuce-rubuce na banza in ba dan Allah subhanahu wata'ala ya yi ajiya a bayan duniya ba ya yi mu ƙur'ani gata ba da yau an canza alƙur'ani sai Allah a kowane bangare ya ajiye mu da irin su alaran magehi da ka ja ka cire alif sai su ce ma wallahi na akwai alifu bai canzuwa wani bai hudu ya ɗauko kwangilarsa ya zo ya canza alkur'ani sai ya zo bakin daji ya ga wani makiyayi yana zaune yana kiwo yara na can suna karatu daga nesa sai ji yaro ya kusa sai ce kai kai gyara ai ka cire kaza ka cire kaza sai ya koma ya ce wallahi ake nan bai yi makiyayi ma makiyayi ya gane an yi kuskure cikin ƙulani to ina malaman su gani suna ciyar da kuɗi a kan su ga sun yi sun sa shubha a cikin alƙulani mun zauna da wani shekara shi arba'in a najeriya ne shekara arba'in malami ne yana karanta da ƙulani amma ba musulmi ba ne an ɗauki nauyin shi ne a bashi duk abin da yake so ba don kuma bidan shi banna a cikin alkur'ani da allah ya nufe shi da ciriya shekara arba'in wata rana shi da kanshi yake faɗi ya ce an ɗauke su an ba su kuɗi a shekarun da ya bai samu mutum guda musulmi ba wanda ba musulmuka ba musulmi dai dan musulma bai samu mutum guda wanda yadda addinin musulunci ba da haka dai ya gane addinin nan gaskiya ne ya karbi musulunci Eh, mustashirikun suna nan ga mutum ya zo ya ce ma fawailul musallina kun fahimci hausa wannan azaba ya tabbata ga masu lada haka ku daina sallah ku yi ta mirda mirda da shi duk ire-iren wa'in abubuwa su ƴan kwangila ne to mu ci gaba da karatu ko a magana na biyu suka ce yuriduna an yutfi'u nurallahi ay dinallah suna son su kashe addinin Allah shine musulunci kowace kasa za ta ji an ce ana da ƙungiyoyin yaƙin 'yan ta'adda shin inda ake yaƙar 'yan ta'adda ina ne ake yaƙa shi inda musulmai suke kenan su a gurinsu duk wanda yake musulmi ne ɗan ta'adda ne to ba musulmin ne ake yaƙa ba a'a musuluncin ne ake son a kashe qalu nuharibu salafiyya suka ce a mu yan salafiyya ne muke yaka kuma ya ce bal qulu nuharibu al-islam sarahatan kawai ku hito ku ci kuna ga musulunci ne amma ba wai kuna yakan menene yan yan salaf ba kun gane salaf ahlus sunna daga cikin ahlus sunna masu tamassuki da sunna da kyau sai a ce su ne yan ta'adda saboda su ne ran sauran ka san akwai jagaba a tafiya in an kashe shi sauran ma sai su fasa tafiya ahlus sunna duka muna kyautata musu zato a cikin ahlus sunna ma in an kace waɗannan salafiya na za ka suna da tamassuki da sunna a cikin ahlus sunnan ma ko ba haka bane sai a ce to ƴan ta'adda ne a yaƙe su to an kashe talabawa a cikin ahlus sunna waye zauro zauro sai a zo a abin nan Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala yake cewa bi afwahihim da bakin su babban makami shine baki jama'a baki ya yi bomb atomic hatsari ya yi bomb atomic tasiri wajen da'awa a wajen yayi baki amerika da iran yau kwana nawa ana cewa za a kawo ma iran hari eh an kawo amma da me ake yaƙi da baki baki yana da tasiri a yaƙi in aka hika baki a yaƙi sai a cika a zo a ce ma za mu yi ma kaza za mu yi ma kaza muna da kaza muna da kaza duk ƙarya ne na nan ana sai mun yi mata kaza har yau dai labaran da ake ciki irin ta kai sojoji ta kai wurin da duk kake tsammanin amerika kai mahari ta yi shiri na mai kyau amma an ka kawo harin sai dai da baki to baki yana da tasiri a wajen yaƙi ai ba ma irin kaɗai ba ha a afirka akwai wasu kasashe waɗanda a yaƙi sun ci duniya da baki ko ba ga wani allah wani jagora duk in kuna da shugaba na yaƙi kwamandan yaƙin ku in bai da baki an ci ku a yaƙi kakku ɗauka da bindiga ne ɗai ake yaƙi a'a da baki in kuka samu kwamanda mai baki ya iya magana a baki yana nan zaune sai ya ciwo muku yaƙi ku ta ku ta harkokin da haka muna yi mu jagororin mu addu'a Allah ya ba su fasaha ta magana Allah ya ƙara musu fasaha ta magana wannan abu yana da tasiri sosai ka ku ɗauka abin wasa ne in ka hito kai wata magana wani yana ganin ya yi ƙarinka amma in ya ji magana ka duk shirin da yake sai shi wasa sai shi ce kai wannan bai tabuwa hassan bin thabit mawaƙin wanzo sallallahu alaihi wasallam shi ko da za a ta yaƙi bai ma iya ta yaƙi in ta kama ma zai ta yaƙi to tsakana yake bai shiga baya bai shiga gaba amma in ya fara magana in ka ji magana shi sai ya ga baka ma iya bin kusan shi balle kuyi gaba ka da gaba da shi baki yana da tasiri aka ce ai dokin mai baki ya yi gudu ko ba ka bane ya yi gudu to shi yasa suke amfani da media baki suna yada abubuwa ba wannan social media da kuke ganin ana yada abubuwa ba yau ne aka fara ba dabara ne ta 'yan ta'addan farko yahudawa na farko da suka kware a wajen yada jita-jita ai da baki suke kokari shi yasa yanzu duk abai farce ga an yada shi a ko'ina an yi makarya riga da wando an samu ta turare an yada ta kana ganin sai ka azaka abin kwarai ne kuma abin kwarai ba shi yasa duk shugaban da za a zo a kawo mai martani da baki ya yi shuru a yanzu to kuskure ne in an haɗi tashi haɗi kai ma an gane ko? tashi ka haɗi faɗi abin da gare ka ai mutane ba mahaukata ba ne za su yi hukunci kuma wani maganganu suna da tasiri don tasirin su ne ma Allah ya ba mu labari a nan cewa su yahudawa suna ƙoƙarin su rushe musulunci ko su rushe alƙur'ani bi afwahihim da bakinsu menene suke faɗa daga ciki su ce alƙur'ani waƙa ne su ce alƙur'ani sihiri ne su ce ai asatirul awwalin maganganu ne na mutanen farko kai wani guri ma sai su ce inna ma yu'allimuhu bashar sai ai wani ne yake sanar da shi kai sai su ce launa sha'a la qulna misla hada kai wani guri sai ce mu ma in mun so sai mu hade haka kuma ƙarya ce ba su zai ka san america ta ce za ta kawo ma iran ta yi mata za ta yi mata za da jin wannan bayanai ka san kawai faɗi ne ba haka bane to haka ma wani zai zo ya ce wallahi ni in kai min kaza zan ma kaza zan maka kuma ya san bai iyawa kawai baki ne Allah ya muni jagora to ga ƙa'ida as-sukutu fi ma'ad al-hajati ila al-bayan rida duk sanda aka zo ana magana akan kuma kana iya kai magana kai shiru kamar ka yarda da abin da ake gaya mani kin duk sanda mutum ya zo ya gama faɗa na shi kai ma hito ka faɗi a jika Allah ya kare mu shi yasa malamai suka ce nan تشبيه هيئة بهيئة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم daga nan zuwa nan nau'i ne na tashbihi ko tashbihu hay'atin bi hay'a ay tashbihu halahum alladhi yuriduna an يبطل نور الله بحال الإنسان يرى نور ساطع كنور الشمس مثلا ويريد إطفاءه مثال يهود كون مثال متن da ya ga rana ta hito sai ya ce saboda ƙiyayyar shi saboda ƙiyayyar shi da hasken rana sai ya ce bari ya tare ba wanda zai ga wannan haske yana yiwa idan ba zai yi a samu wanda zai tare hasken rana katta kai ga wasu ba in bai yiwa to bai yiwuwa wani ya hana addinin musulunci ya yadu bai iya yiwuwa wani ya yi ma alkur'ani sharri bai kawai shine misali kan ma ka zo neman aya ko hadisi zo ka kawo hankalinka ka aji sai mutum ya zai ce ma ai ni na jin haushin suwa ne in Allah ya so hasken rana ma ba zan bari ya kai gare su ba ba zai bari hasken rana ya kai gare su ce mai kajiya don me ba zai yi ba ko yana yawa bai yawa inda ko bai yawa kenan dole a hankura Allah subhanahu wataala ya wani jagora sai cikon a ina ne ma muke bi afwahihim ko to
waya aballahu ila mutumin nabawi haka ne ko Allah subhanahu wataala yake cewa ya aballahu Allah subhanahu wata'ala shi kuma ya ki amincewa ya ki ya bari game da abin da suke so su cimma sai ya cika sa hasken shi walau karihal kafiruna ko da kafirai ba su so hakan ba dole sai hakan ya tabbata inda Allah subhanahu wata'ala shi ne yake da iko akan komai Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora kun dai gani duk abin da Allah ya so ya faru sai ya faru ko da wani ku baya son faruwar wannan نعم نعم آية لكم من الله يشهد
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Allah subhanahu wataala yake cewa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda shine wanda ya aiko annabinsa da shiriya wa dinil haqq da addini na gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli dan ya bayyana ya ɗaukaka shi akan dukkan addini walau karihal mushrikun ko da mushrikai ba sa son haka to sai menene sai ya tabbata an gane ko Allah subhanahu wataala a wannan aya yana ba mu labari na cewa shine wanda ya aiko wallazi arsala rasulahu bil huda shine wanda ya aiko annabinsa da shari'a sallallahu alaihi wasallam malama suka yi sabani da aka ce bil huda me ake nufi anan sai malama suka ce al huda anan shine alqur'ani wallazi arsala rasulahu bil qur'an Allah shi ne wanda ya aiko manzansa da alkur'ani mai gani sun kafa hujja da wannan ne fada alamun daukin sarki shahar ramadan lari unzila شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان shahar ramadan lari unzila fihi alkur'an watan ramadan shine watan da aka sauka da alkur'ani a cikinsa hudan lina shi alkur'ani shari'a ne kenan bil huda alkur'ani shine huda wani guri Allah yake dalikal kitab la raiba fihi hudan ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Allah ke dalikal kitab wannan littafi alkur'ani kenan la raiba fihi babu shakku a cikinsa babu ƙarya ko wani abu na kunkunto a cikinsa hudan lil muttaqin shi alqur'ani shiriya ne ga masu jin tsoron Allah kenan nan arsala rasulahu bil huda Allah shine wanda aiko annabinsa da shiriya ya aiko shi da alqur'ani kenan an gane ko wa dinil haqq da kuma addini na gaskiya shine al-islam Allah ya aiko manzo da addinin musulunci ko kuma dinullah addini Allah inna dina inda Allah islam addini a gurin Allah shine musulunci kenan Allah shi ya aiko annabi sa da addini na musulunci addini na gaskiya yuzhirahu ala addini kulli dan ya ɗaukaka shi akan dukkan addini to li yuzhirahu damiri na ha'un din nan malamai sun yi sabani a ina yake komawa raji'un ila din aw raji'un ila rasul yana komawa ne zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko yana komawa ne zuwa ga addinin musulunci shi yasa malamai suka yi sabani magana na farko malamai suka ce ana nufin li yuzhirahu ala dini kullihi ana nufin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika manzo sallallahu alaihi wasallama zuwa da gaskiya da addini na gaskiya li yuzhirahu ala dini kullihi dan Allah ya sanar da manzo akan addinan da suka gabata ga baki daya kenan liyuziro sai zama liyutli'ahu ala dini kulli dan Allah ya bayyana wa manzo dukkan addinan da suka gabata kamar yadda menene bayani ya gabata a baya na abi bin hatim at-ta'i da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi ana a'lam bi dinika minka na fi ka sanin addinin ka baki daya kuma ayoyin qur'ani ma sun shaida mana haka da Allah ya ce ahlul kitab qad ja'akum rasuluna ya ahlul kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab Allah ya ce ya ku ahlul kitab yahudawa da nasara ku sani fa manzon mu ya zo muku yana bayyana muku da yawa daga cikin abubuwan da kuke ɓoyewa na cikin littafi addinin ku da kuke faɗa abubuwan da kuke ɓoyewa manzo sai ya zo ya gaya muku ya ce kaza da kaza da kaza da kaza kenan da yusu hirau abubuwan da kuke faɗa don Allah ya sa manzo ya san da su Allah ya sanar da shi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa was'alhum 'anil qaryati allati kanat was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr إذ يعدون في السبت إذ تحتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا abin da muke son mu ciro wannan kissar da ta faru na wa'innan mutane yahudawa ba sa faɗar ta kuma ba sa son a santa sun ɓoye sai wata rana manzana ce kai ku ba ni labarin kakanninku da suka yi kaza suka yi kaza sai ga su sun kama bai kaga yuzhiru ay yuzhiru Allah ya cin kayar da shi ga kankat ayat da ta ce inna hadha alquran yaqussu ala bani inna hadha alquran yaqussu ala bani isra'il akthar alladhi hum fihi yakhtalifun mu takaita a nan cewa kun ga wannan alkur'ani yana baiwa banu isra'ila su ne yahudu da nasara da yawa daga cikin abubuwan da suke sabani a kai al'amarin addini suna nan sun yi haka haka sai qur'ani ya ce ga yadda abin yake kaga al'amarin addini Allah ya tsinkaye da manzonsa da wa'annan dalilai ne malumman da suka ce li yuzhirahu ala dini kullihi ai ana nufin shi manzo sallallahu alaihi wasallam ai li yudli'ahu ala amri din addini sabikin wasu malama suka ce a'a li yuzhirahu ala addini kulli ana nufin addinin musulunci huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala addini kulli ai Allah ya aiko manzonsa ne da shari'a shine alqur'ani a wata magana da kuma addini na gaskiya shine addinin musulunci don Allah ya ɗaukaka addinin musulunci akan sauran addini Allah madaukin sarki ya mu jagora su ma waɗanda suke wannan magana eh suna da hujja mai ƙarfi daga cikin hujjar da suke kafa hujja da ita manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah zawali al-ard Allah subhanahu wataala ya yi min abin nan summarizing ƙasa kamar duniya duka sai Allah ya takaita ta ce min ga duniya duka ta ga gaba ga yamma ga karshe ga hatta ra'aytu mashariqaha wa magharibaha ni dai a nan da nake naga gabascin duniya da yammacin duniya ko ina na gani da duniya wa inna mulka ummati sayablughu ma zuya li minha mulkin al'umma na sai ya kai inda aka nuna mini daga bakin ƙasa iya inda na gani sai musulunci ya kai na walan yabqa baitu shajrin wala hajrin illa adkhala Allah fi hadha din ba za a samu wani gida na icce ba ko na dutse face sai addinin musulunci ya shiga cikin wannan gida Allah akbar
manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa bi izzi azizin aw bi dhulli dhalilin izzan yuzzi Allah bihi al-islam wa dhullan yadhullu Allah bihi al-kufr Allah yace daraja da daraja mai daraja ko kaskanci mai kaskanci wannan daraja ce da Allah yake ɗaukaka wanda yake so da kuma kaskantar da wanda yake so amma musulunci sai ya mamaye ko ina a duniya
wa Allah ka yi mana jagora amin.
kun ga idan mutum ya duba wannan Allah ba zai saba alkawarinsa ba a wani bincike da nake yi a ƙasar faransa kasan umul in kana son kaga ina ne daular kafirci take to faransa kafirai na kwarai a duniya faransawa ne Mm.
wanda duk ya karanta tarihi lokacin da sahabbai suka ɗauko musulunci suka bi da shi nan suka wuce har suka je da shi asfan musulunci ya kai tun lokacin sahabbai har asfan musulunci ya kai amma musulunci ya shiga faransa ya gagara akai ta yaƙi akai ta yaƙi anan ya tsaya daular kafirci faransa amma yanzu su da kansu sun yi estimate din yanzu a duk shekara ana buɗe masallaci goma sha biyu a rufe coci go- coci shida Ka- kanisa Mm.
iglis a duk shekara ana samun inda za a rufe iglis a mai da shi masallaci ana iya buɗe masallaci goma sha biyu a duk shekara a rufe iglis guda shida ta yaya ta kama hanya ko to za a waye gari duk inda baka tsammanin a ce gidan musulmi ne sai ka zo kaga sallah ake a cikin wannan gida wannan magana ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya faɗa li yuzhirahu ala dini kullihi Allah zai ɗaukaka addinin musulunci akan dukkan addini ku kula da kyau ba ai tana nuna kowa zai musulunta bane Mm.
a ai tana nuna mana har inda kana ganin ba zai a musulunci ba sai ka tarda ana musulunci a wurin Mm.
ka shiga kwarkwado na manyan kahiran duniya ba zato ba tsammani sai ka ga wani na sallah a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗaukaka musulunci da musulmi ga baki ɗaya Amin.
aya na gaba sai Allah ya ce kawai lokaci lokaci minti biyu ko to Allah ya kai mana rai ya Allah ya kai mana rai gobe za mu tashi kan wani aya kai tsaye ya yi wallazina amanu inna kathiran يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله
wani mintin nan guda ɗaya in ba da tambayoyi mu tashi a kan shi wannan aya ta fara da yayu hallabi na amon don ban manta ba allah mu mun ci cikin wannan sura akwai yayu hallabi na amon guda shida Shida.
to tambaya ta shine mun yi guda nawa kuma wanga na nawa ne tambaya ta farko kenan tambaya na biyu me alaka wannan aya da karatunmu ayoyin da muke a yanzu muna bayani ne akan halin yahudawa me ya shigo wannan aya me ya shigo da ita a cikin wannan karatu me muna samu an gane wannan tambaya ko Allah ya mana jagora akai za mu tashi gobe ya an zo sai a bani amsa sai mu ci gaba insha Allah nan za mu take ta inda muka yi da Allah ba mu da inda muka kuskure Allah ya biya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk